إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga allah maɗaukakin sarki da ya sake tara mu a ƙalƙashin wannan bagire mai tarin albarka a cikin wannan anguwa ta sura bildi a ƙalƙashin wannan masallaci masjidu shafi'i domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a yau muna ranar juma'a wanda ya daidai ga hudu ga watan rabi'u thani hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 26 ga watan tara miladiyar isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2025 muna cikin suratul mulk wannan kuma shine darasinmu na biyar a cikin wannan sura za mu tashi inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa amman hadhal ladhi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هذا الذي هو جند جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن معي أو رحمنا فمن يدير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
Allah madaukakin sarki yake cewa amman hadha alladhi huwa jundul lakum Allah yake cewa shin wai wace irin runduna ce kuke da ita wadda kuna tunanan yansurukum za ta taimaka muku min dunin rahman kuma bayan Allah wanda yake mai rahama Allah ce inil kafiruna illa fi ghurur Allah ce su kafirai ba sa akan komai sai kan rudu Allah ce amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqa shin wai wane ne wannan wanda zai arzita ku idan Allah madaukakin sarki ya rike arzikinsa ballajju fi utuwin wa nufur bal Allah ya ce a'a dai lajju sun kasance su wasu mutane ne wanda sun yi zurfi fi utuwin a cikin girman kai wa nufurin da bujirewa Allah yake cewa afaman yamshi mukibban ala wajihi shin yanzu wanda yake tafiya a kife akan huskar shi a hada shi yafi daidaituwa amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim ko ko dai wanda yake tafiya a miƙe akan hanya wadda take miƙaƙƙiya Allah yake cewa qul huwal ladhi ansha'akum kace da su Allah shine wanda ya fara halittarku wa ja'ala lakumus sam'a kuma ya sanya muku gani wa ja'ala lakumus sam'a kuma ya sanya muku ji wal absara kuma ya sanya muku idanu wal af'idata kuma Allah ya sanya muku zuciya qalilan ma tashkurun Allah ce kaɗan ne daga cikinku suke godewa Allah yake cewa qul huwal ladhi dharakun fil ard kace Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicce ku akan doran ƙasa wa ilaihi tuhsharuna kuma ga Allah madaukakin sarki za a tayar da ku wa yaquluna mata hadhal wa'd kuma sukan ce yaushe ne wannan alƙawalin in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya Allah ya ce qul innamal ilmu indallah kace da su ilimi yana wajen Allah wa innama ana nadhirun mubin kadai dai ni mai gargadi ne kuma mai bayyana wannan gargadin falamma ra'awhu zulfatan Allah ce lokacin da suka ga azabar a kusa da su si atujuhul ladina kafaru sai huskokin wa'anda suka kafirce yayi baki wa qila hadha alladhi kuntum bihi tad'un kuma aka ce da su wannan shine abin da kuka kasance kuna ƙaryatawa qul ara'aytum in ahlakani Allah Allah yace ka ce da su shin ku bani labari in ahlakani Allah shin yanzu idan Allah ya amshi rayuwata wa mamma iya da wa'anda suke tare da ni aw rahimana ko Allah ya jinkirta mana faman yujirul kafirina min azabin alim wane ne wanda za ya kwaci kafirai daga azaba wadda take mai radadi Allah yake cewa kul huwar rahmanu amanna bihi kace da su shine mai rahama wanda mu mun yi imani da shi wa alaihi tawakkalna kuma a gare shi ne muka yi dogaro fasata'lamuna man huwa fi dalalin mubin da sannu za ku san wane ne wanda yake a cikin bata mabayyani Allah ce kul ara'aytum kace da su shin ku bani labari in asbaha ma'ukum ghauran idan ruwan da kuke amfani da su ya kasance a kafe faman ya'tikum bima'in ma'in wane ne wanda za ya zo muku da ruwa wanda yana mai gudana ne Allah maɗaukakin sarki bayan ya gama ja makafirai hankali cewa idan sun sakankance wanda yake sama ba zai turo musu wata azaba ba wadda za ta hallaka su Allah ce shin wai wa'anda suka kafirce shin yanzu sun sakankance cewa Allah wanda yake akan sama ba za ya sabko musu da wata guguwa ba ta hallaka su Allah ya ba mu labarin cewa al'ummomi wa'anda suka gabaci wannan al'ummar al'umman Muhammad sallallahu Alaihi wasallam Allah ya ba mu labarin cewa sun kasance wasu al'ummomi ne wanda sun ƙaryata Allah ya ce to mu tambayi kawunanmu ƙaƙa sakamakon ƙaryatawar ya kasance saboda Allah maɗaukakin sarki ya hallaka su da azaba kala-kala sannan Allah ya ƙara buga misali cewa shin wai mutane don menene yasa ba za su kalla ba zuwa ga tsuntsaye wa'anda suke tafiya a samanmu Allah ya ce wa'annan tsuntsayen suna baza fukafukansu kuma suna rihe su Allah ya ce babu wanda ya isa ya rike su a sararin sama ya hana su su faɗo in dai ba Allah maɗaukakin sarki ne ba Allah ya buga wannan misalin ne domin ya tsinkaya ma mutane cewa Allahn da yake rike tsuntsu ya hana shi ya fado daga sama to shine Allahn da in ya ga dama zai iya hallaka al'umma ya turo musu daga bala'i daga sama ko ko ya turo musu bala'i daga ƙasa wanda zai hallaka su amma Allah madaukakin sarki bai yi haka ba saboda rahama da tausayi ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake cewa amman hadhal ladzi huwa jundul lakum Allah yake cewa shin wai su kafirai da suka dage suna ta saba ma Allah da suka dage akan kafirci Allah yake cewa wata irin runduna ce suke da su wanda suna tunanin wannan gumakan da suke bauta ma za su kare su daga wani bala'i idan Allah ya so ya same su a duniya koko wani irin gumakai ne suke da su wanda suke tunanin Allah maɗaukakin sarki wannan gumakan za su hana Allah yi musu azaba a ranar tashin alkiyama Allah yake cewa amman amman wannan harafi ne da yake zuwa a larabci wanda yana da ma'ana yana zuwa ne a rarrabe ana cewa am sannan man ta zo baya to gudun kada a hada harafi guda biyu a waje guda shi yasa ake haɗe su a yare na larabci sai a karanta su amman sai a kasance mimunkin tana da shadda saboda mimun ta farko tana da sukuni ita ce am sannan man ita kuma tana da fataha to gudun kada a ba mai karatu wahala sai aka game su a waje guda maimakon ka ce am man hadallazi to sai ka game shi sai ka ce amman hadal lazi sai ya kasance ka game shi a waje guda amman idan ta zo a yare na larabci to galiban ma tana zuwa ne tare da tambaya wannan tambayar Allah maɗaukakin sarki idan ya ga dama zai bayyana ma ita ƙarara idan Allah maɗaukakin sarki bai ga dama ba zai iya ɓoye ta kamar inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa man zalladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi Allah yake cewa wane ne wanda ya isa ya yi ceto a wajen Allah maɗaukakin sarki in dai ba da izinin Allah ba ne ba to man zalladi ya shafa'u kaga nan da ta zo ta zo da siga ne ta tambaya a wani wurin Allah maɗaukakin sarki yake cewa amlahum alihatun tamna'uhum min dunina Allah yake cewa wasu kafirai koko suna da wasu gumaka ne da suke bauta ma wanda suna iya hana Allah maɗaukakin sarki ya kama su a duniya ko ko ya kama su a lahira sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa haza wannan wannan ismu ishara ne kamar yadda malaman larabci suke cewa wannan haza ɗin tana komawa ne ga damirin gumakan da a ƙuraishawa da kafirin larabawa suka kasance suna bauta makamun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da bayan cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo sai Allah yake cewa amman haza wannan haza ismu ishara ne Allah maɗaukakin sarki yake nuni akan wa'annan gumakan da suka kasance suna bauta ma sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa alladhi huwa jundul lakum wannan rundunar taku wanda kuna tunanin cewa za ta iya tseratar da ku ta hana Allah maɗaukakin sarki ya kama ku da azaban shi idan Allah maɗaukakin sarki ya yi nufin wannan azabar ta same ku a nan da Allah maɗaukakin sarki yake cewa allazi huwa jundul lakum sai ya kasance sifa ne na ismul ishara Allah yake cewa amman hadal ladhi shin yanzu wane ne wanda alladhi huwa jundul lakum wannan rindunar wadda kuke da ita sai ya kasance sifa ne Allah madaukakin sarki ya kawo da wannan gumakan nasu saboda larabawa a tunanansu suna tunanan cewa wannan gumakan su ne za su hana Allah madaukakin sarki ya jarabce su da bala'i su ne suna tunanin wannan gumakan su ne za su kare su idan yaƙi ya tashi a tsakaninsu da masu imani suna tunanin wa'annan gumakan su ne za su sa damunar su ta yi albarka suna tunanin wa'annan gumakan su ne za su arzitar da su idan sun fita kasuwa neman arziki suna tunanin wa'annan gumakan su ne za su ba su kariya daga dukkanin wani bala'i idan ya zo musu shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa allazi huwa jundul lakum wanda kuna tunanin kamar wata runduna ce a gare ku ita kuma a tsarin rayuwa runduna ta sojoji tana ba da kariya ne ga al'ummar da suke da wa'annan rundunan na sojoji to shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake siffanta gumaka da cewa kamar runduna ce ta sojawa saboda suna tunanin wannan rundunar za ta iya kare su daga dukkanin wani bala'i idan Allah maɗaukakin sarki ya so ya jarrabe su da shi sai Allah yake cewa lakum lakum sai ya kasance sifa ce thaniya sifa ce ta biyu da Allah maɗaukakin sarki yake cewa jundun sifa ta farko shine sifa ta ismul ishara alladhi huwa jundun lakum sai ya kasance sifa ne ga jind saboda suna da wa'annan gumakan suna bauta musu kenan wa'annan gumakan nasu ne yansurukum sai ya kasance sifa ce thaniya ta jundun sun ɗoki wa'annan gumakan nasu tamkar kariya ce wadda za ta kare su daga bautan Allah maɗaukakin sarki sai Allah yake cewa man yansurukum min dunin rahman man da ta zo a nan istifhamiya ce tambaya ce Allah maɗaukakin sarki yake yi amma tambayan da Allah maɗaukakin sarki yake so ya yi a nan shi ne an zo da sigan tambayan ne don awawantar da su awawantar da abin da suka kasance suna bauta ma na gumaka da Allah maɗaukakin sarki ya so zai iya cewa amman hadhal asnam alladhi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman da Allah maɗaukakin sarki sai ya gayi gumakan da suke suke bauta ma amma sai Allah maɗaukakin sarki bai gayi gumakan ba sai ya gayi wani abu wanda za ka iya gane cewa da gumakan ake domin Allah ya nuna maka cewa su gumakan bu su kai matsayin ba Allah maɗaukakin sarki ya ambace su domin a wawantar da su a nuna musu cewa abin da suke a kan shi abu ne na ƙarya abu ne wanda idan azabar Allah maɗaukakin sarki ta zo ba za ta iya ƙwatar da su ba daga wannan azaban sai Allah maɗaukakin sarki ya zo da jumla wadda take jumla ce ismiya Allah yake cewa allazi huwa jundul lakum a yare na larabci idan jumla ismiya ta zo tana tabbatar da cewa abu ne wanda ya tabbata har abada to su kuma sun kasance suna bauta ma gumaka shi yasa Allah madaukakin sarki yace jundul lakum sai yazo da jumla ismiya a tsarin rayuwa yadda ya kamata ya kasance duk rundunar yaƙi to ya kamata a ce a kowane lokaci tana shirye ko ƙarhe biyun dare ne ko ƙarhe ɗayan rana ne kowane lokaci ne ita rundunar yaƙi bai kamata a ce ta sakankance ba kun ashe kayan yakinku kuna kwana har 'yan adawa su zo su ci galaba a kanku a tsarin runduna ta yaƙi ya kamata a ce kowane lokaci soji yana shirye idan an ce yaƙi kawai farawa za a yi baya da buƙatan sai ya shirya shi yasa Allah maɗaukakin sarki yana daga cikin koya masu imani yaƙi da ya yi idan aka zo za a sallah Allah bai ba masu imani daman kowa ya aje makamin shi ba duka a zo a yi sallah a'a Allah cewa yi faltaqum qa'ifatun ukhra lam yusallu falisallu ma'aka idan aka zo yaki wasu za su yi tsaye da kayan yaki suna suna kare masu sallah idan suka yi da sallah su ma su zo su yi sallah wa'ancan su kare su shi yasa Allah madaukakin sarki ya zo da jumla ismiya yake cewa alladhi huwa jundul lakum saboda a tsari soji ko kurundunar sojoji ya kamata a ce a kowane lokaci tana shirye da karban yaki kowane lokaci tana shirye da amsa duk wani rikici ko farmaki da za a kawo musu sai Allah madaukakin sarki ya ambata da jumla ismiya yake cewa alladhi huwa jundul lakum dan a tabbatar musu da cewa babu wata runduna da za ta iya kare su idan azabar Allah maɗaukakin sarki ta zo kamar yadda ya zo a hadisin manza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nasi manza Allah yake cewa mutumin da ya fi kowa alkhairi rajulun mumsikun bi anani farsihi shine mutumin da ya kasance yana rike da linzamin dokinsa kullama sami a hay'atan ta'irin kullama sami a hay'ata ta'irin hay'atan tsara ilaiha manzo Allah yake cewa mutumin da yafi kowa alkhairi shine mutumin da yana saman dokinsa amma duk lokacin da ya ji mai kira yayi kira ya ce hayya alal jihad aje a kama a yaƙi kafirai to zai zabura ya je ya kama wannan yaƙin saboda shi shirye yake da ayi wannan yaƙin shi yasa Allah madaukakin sarki ya zo da jumla ismiya yake cewa alladhi huwa jundul lakum wannan rundunar wadda kuke da ita yansurukum min dunir rahman wadda za ta cece ku idan yakin idan yaki ko bala'i ya zo daga Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki yake cewa min dunir rahman koma bayan Allah wanda yake shine mai rahama min dunir rahman sai ya kasance zarf ne mustaqir sai ya kasance magana ce ta daban wadda Allah maɗaukakin sarki yake yi tare da damirin ta wanda za ka ƙaddara mata inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa yansurukum min dunin rahman sai ya kasance idan dai ya kasance babu mai ba da taimako da agaji in ba Allah maɗaukakin sarki ba to Allah maɗaukakin sarki yake cewa gumaka da duk wani abu da mutum zai riƙe domin ya kare shi to ba zai taɓa kare shi a rayuwar duniya ba balantana idan an je ranar tashin alkiyama wannan abun ya kare shi Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana yake ba manza Allah sallallahu alaihi wasallam labari yake cewa la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad Allah ya ce manza Allah kada ya ruɗe ka yanda kafirai suke abin da suka ga dama kada ya ruɗe ka yadda kafirai suna kamawa suna karyawa inda babu gaba Allah ce mata'un qalilun Allah ce dan daɗi ne na rayuwar duniya na ɗan lokaci kaɗan Allah ce thumma ilaina yurja'un Allah yake cewa kuma a wajenmu ne za a maida su idan kan lura a yanzu wannan rayuwar da muke babu wanda ya kai turawa technology babu wanda ya kai su satelit ya ne za a yi su tsare samansu kada bala'i ya sabko musu babu wanda ya kai su yaya ne za a yi idan hadari ya taso su rage mai ƙarfi saboda kai ya sabkar da ruwan da za su musu azaba ko ko kada ya sabkar da ruwan da za su hallaka su haka idan guguwa ce su suke da kayan technology wanda za su iya sa wannan guguwar su rage mata ƙarfi yadda ba za ta ba za ta hallaka su ba amma ka duba ka ga idan Allah madaukakin sarki ya tashi hallaka su ta inda Allah madaukakin sarki yake hallaka su idan Allah ya ga dama zaya gilgiza kasan bayan cewa sun yi benan sun yi technology amma idan Allah ya ga dama zai umarci kasan ta dare ta tsage ka duba ka ga yadda a idan a yi gada ne saboda kada ruwa su shigo gari su hallaka mutum bu mu kai turawa ba amma ka duba damunar da ta wuce da damunar bana yadda allah maɗaukakin sarki yake sabkar da ruwan shi suna ɓanna suna hallaka mutane ka duba yadda amurka suka ɗauki matakin gobara kada gobara ta zo ta hallaka su amma ka duba a kwanan ga yadda allah maɗaukakin sarki ya jarabce su da bala'i na wuta da jiragen da technology da komi amma bai hana wannan gobarar ta yi banna ba Allah ne yake gwada izzan mulkin shi Allah ne yake gwada rububiyan shi Allah yake cewa amman hadal lazi huwa jundul lakum Allah ce wai wace irin runduna ce wani irin technology ne kake da shi wanda kana tunanan idan Allah madaukakin sarki ya tashi sabko maka da bala'i ko kana tunanin idan Allah ya tashi sabko maka da masifa wannan technologyin naka za ya hana Allah maɗaukakin sarki ya nufe ka da wannan bala'in idan ka duba ka lura kasa hankalinka tun daga lokacin da aka yi kudeta a wannan ƙasar tamu wa'annan turawan idan da ta tasu ce to da yanzu wannan ƙasar wata labari ake ba wannan ba da yanzu sun turo mana wani bala'i ko wata masifa wadda za ta hallaka mu amma don Allah ya nuna maka cewa da satelit da kake da da jirguna da da jirage da kake da da wa'anda da mayaka da kake da ba su suke hallakawa ba Allah madaukakin sarki shine wanda yake hallakawa da izzar shi Allah yake cewa wane ne wanda kuke tunanin zai iya kare ku a lokacin da bala'i ya sabko muku Allah ce inil kafiruna illa fi ghurur Allah ce shi wa kafiri baya akan komai sai akan gururi sai akan rudu yana tunanin cewa technologyin shi za ta iya sa ya hallaka ka yana tunanin cewa jiragensa za su iya yin kaza yana tunanin satellite kin shi za ta iya yin kaza Allah ce dukkanin wannan rudu ne dukkanin wannan ɗimuwa ce da ta samu kafirai Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda yake hallakawa Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda in bai ga dama ba kuma babu wanda ya isa ya hallaka ka sai Allah yake cewa amman hadhal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa Allah yake cewa wai wane ne kuke da shi wanda kuna tunanan zai iya arzita ku in amsaka rizqahu idan Allah madaukakin sarki ya amshe arzikin shi da Allah madaukakin sarki ya rike arziki Allah ce to wai wane ne kuke tunanin wanda zai iya sabka a sama ya sabko maka wannan wannan arzikin naka anan sai Allah madaukakin sarki ya zo da maganar irin maganar da ta zo an manhazal lazi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman sai Allah ya maimaita wannan maganar yake cewa an manhazal lazi yarzuqukum in amsaka rizqa idan aka ce arziki ya shafi dukkanin wani abu wanda dan adam zai yi rayuwa da shi a wannan rayuwar tashi ta duniya gida da Allah za ya baka arziki ne abun hawa da Allah za ya baka arziki ne a kasuwanci da Allah za ya baka arziki ne lahiya da Allah za ya baka wannan arziki ne hatta wannan karatun da za ka zo ka zamna a yi tare da kai wallahi arziki ne Allah ya soka da shi mutum nawa ne suke rayuwa wanda Allah bai ba su damar wannan arzikin ba to mu galiban ma da an ce arziki sai mu zanki tunanin sai wanda aka ba mota ko sai wanda aka ba mazan kuɗi ko sai wanda aka ba katon gida a'a arziki na Allah yana nan a ko'ina lahiya wannan da Allah ya baka arziki ne wannan iska da kake shaka arziki ne Allah maɗaukakin sarki ya baka wani da yau zai ba da dukkanin abin da ya mallaka domin ya samu ya iya hitowa daga gidan shi ya zo kofa gida wallahi da duk abin da ya mallaka zai iya miƙawa domin ya samu damar wannan shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa yarzuqukum wane ne wanda zai arzita ku a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya rike arzikin shi sai Allah ya zo da fi'ili wanda yake mudari yace yarzuqukum wanda zai arzita ku dan me yasa saboda shi arziki abu ne wanda ɗan adam yana buƙatuwa da shi tun daga rayuwar shi ta duniya har rayuwar shi ta lahira a kullum kana buƙatar a baka iskan da zaka shaƙa a kullum kana buƙatar a baka lafiya a kullum kana buƙatar a baka abin da zaka ci to shi yasa Allah madaukakin sarki yazzo da fi'li wanda yake mudari'i dan a tabbatar ma mai imani da cewa shi arziki da falala ta Allah maɗaukakin sarki tana nan a tattare da bawan Allah maɗaukakin sarki a kowane lokaci sai Allah yake cewa in amsaka rizqa idan Allah ya rike arzikin shi wannan damirin da Allah maɗaukakin sarki yake cewa amsaka na kafin da wannan damirin da Allah yake cewa rizqahu wannan ha'un dukkan su wannan damirin guda biyu suna komawa ne ga ar-rahman da Allah yake cewa min dunir rahman ai wane ne wanda zai arzitar da ku ko ko wane ne wanda zai sabko muku da arziki a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ya riƙe wannan arzikin Allah maɗaukakin sarki yake cewa ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha Allah yake cewa duk abin da ya buɗa na arziki ga mutane fala mumsika laha Allah ce babu wanda ya isa ya riƙe wannan arzikin Allah yake cewa wa ma yumsik duk kuma abin da Allah madaukakin sarki ya rike to fala mursila lahu min ba'dihi babu wanda ya isa ya turo da wannan arzikin in dai ba Allah bane madaukakin sarki Allah yake cewa wa in yamsasaka Allahu bidurrin Allah ya ce idan Allah ya nufe ka da wani bala'i ko Allah ya nufe ka da wani abu na cutarwa Allah ya ce wa in yamsasuka Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu babu wanda ya isa ya yaye maka wannan in ba Allah madaukakin sarki ba Allah ya ce wa in yuridika bi khairin wanda Allah yake cewa idan Allah ya nufe ka da alkhairi kuma fala wa in fala radda li fadlihi Allah yake cewa babu wanda ya isa ya maida fadalan Allah madaukakin sarki Allah ce yusibu bi rahmatihi man yasha Allah madaukakin sarki shine yake samar da rahamar shi ga wanda ya ga dama wanda Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake bayyana mana cewa a cikin hadisin da yake gaya ma ma mu'ad yake gaya ma yake manzo Allah yake gaya mushi cewa duk mutanen duniya da za su tattaru domin cewa su rike arzikinka yake cewa to wa'annan mutanen ba su isa ba su riƙe wannan arzikin haka da mutanen duniya kuma za su tattaru domin su arzita ka Allah maɗaukakin sarki ya ce to ba manzo Allah yake cewa babu wanda isa ya arzuta ka in dai ba Allah maɗaukakin sarki ne ba ya yan nemi ya arzuta ka da wannan arzikin wannan ayar tana kwantar ma mai imani da hankali cewa kawai abinda ake so da shi ya shiga sha'anin shi abinda ake so da kai kai dai ka shiga nema amma arziki da sa a samu babu wanda yake sa a samu ko a ki samu in ba Allah madaukakin sarki ba kada ka sa ma ranka cewa wana ya muna asiri kasuwanci na ya tsaya wana ya muna asiri harakoki na na kasa yi wana ya muna asiri na kasa hita aiki a'a idan bawa ya sanya ma kanshi wannan to yana cikin matsala abinda ake so ga mai imani ya yarda cewa idan dai raban shi ne to babu wanda isa ya hana shi ya samu wannan raban idan kuma ba raban shi bane ba to dukkanin mutanen duniya kuma da za su taru ba su isa ba su sa ka samu ka samu wannan arzikin sai Allah madaukakin sarki yake cewa ballajju fi utuwin wa nufur Allah madaukakin sarki yake cewa su dai wa'ansu mutane ne wanda sun dage a cikin girman kai haka kuma sun dage a cikin bujire ma'ayoyi na Allah maɗaukakin sarki a nan da Allah yake cewa ballar jufi utuwin wa nufur idan ka lura duk tun da Allah maɗaukakin sarki ya fara bayanin cewa fa'atarafu bai zambihin fasuhukan li ashabis sa'ir har zuwa nan tun daga farkon sura har zuwa inda Allah yake cewa ballar jufi utuwin wa nufur bayani ne Allah maɗaukakin sarki yake yi cewa shi ya halicci mutane Allah shi yake bayanin cewa shi yake da sama idan ya ga dama zai sabkar da bala'i shi yake da ƙasa idan ya ga dama zai hallaka mutane Allah yake cewa duka amma wa'annan bayanan da ake ma mutane Allah ce wala qad kadzdzaba alladhina min qablihim Allah ce al'ummomi wa'anda suka gabace mu Allah ya hallaka su Allah ce fa kaifa kana nakir Allah yake cewa mu duba zuwa ga tsuntsu Allah yake cewa wai mutane ko kafirai suna tunanin rindinarsu ko abin da suke bauta ma ko layu da suke ɗaurawa wai suna iya kare su daga kamun Allah Allah yake cewa amma duk da wannan bayanin da aka yi mutane Allah ce ballar jufi utuwin wa nufur Allah ce kawai mutane sun dage ne akan girman kai sun dage ne akan bujire ma'ayoyi na Allah maɗaukakin sarki Allah yake cewa afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahada amman yamshi sawihan ala siratin mustaqim anan kamar yadda ibnu ashur yattahi yake cewa Allah misali ne yake badawa ga mutane guda biyu mutum na farko shine mutumin da ya imani da Allah mutum na biyu shine mutumin da bai imani da Allah madaukakin sarki ba saboda Allah ya ce inil kafiruna illa fi ghurur lalle su kafirai suna cikin abin da yake rudu ne sai Allah yake cewa yake bada misali guda biyu yake cewa shin yanzu mutumin da yake tafiya a hanya wadda take hanya ce wadda bata da kyau hanya ce wadda akwai ruwa hanya ce wadda akwai kunkunaye hanya ce wadda akwai ƙasa hanya ce wadda akwai ƙayoyi amma yamshi mukibban amma yana tafiya ya kife kansa ya done kansa akan huskar shi baya kallon gaban shi Allah ce da mutumin da shi kuma ya biyo wannan hanyar amma yana kula ina zai aza kafar shi ya daga kanshi yana kallon gaban shi to sai Allah madaukakin sarki yake bada misalin wa'annan mutanen guda bi tabbas wannan wanda yake tafiya akan hanya baya lura huskar shi a kife ya done kansa baya kallon gabansa balle ya san ina kafar shi za ta fada ko balle ya san ina motar shi za ta shiga wace kwana ce motar shi za ta shiga da mutumin da shi kuma yana tuki amma yana lura yana kula da inda ya kamata ya sa kafar shi ko da inda ya kamata ya sa abun hawan shi sai Allah yake cewa ahada wai shi yafi shiriwa koko mutumin da yake tafiya a kife ko shakka babu mutumin da yake tafiya akan imani mutumin da yake tafiya akan alkur'ani mutumin da yake tafiya akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dai yake ba da mutumin da yake kife akan kafirci baya kallon komai sai wannan sai wannan kafircin nashi Allah yake cewa ahada amman yamshi ala siratin mustaqim Allah yake cewa qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun Allah yake cewa shin wai shin wai wa'anda suke da imani suna daya da wa'anda ba su da imani ko ko ba su daya da su annabi yusuf lokacin da yazo yana yi ma mutanen shi wa'azi yake cewa a arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahar yake cewa shin wai abun bauta masu yawa wannan ya bauta ma wannan wannan ya bauta ma wancan wannan ya yarda ya bauta ma shehu wannan ya yarda ya bauta ma laya wannan ya yarda ya bauta ma wani abu wai su suka fi alkhairi amillahu alwahidul qahar ko ku dai Allah madaukakin sarki wanda yake mabuwayi ne shine yafi alkhairi da mutun ya zabi abun bauta wanda suke suna da yawa yasa Allah madaukakin sarki ya kawo wannan jumlan yake cewa amman yamshi afaman yamshi mukibban ala wajhihi saboda larabawa a lokacin jahiliya sun kasance suna bauta ma gumaka kowace kabila akwai gumkin da take bauta ma ba ma kabila ba kowane mutum akwai gumki shi zai kirkira kayan shi amma kuma yakan bauta mishi saboda yana tunanin wannan gumkin zai iya kare shi kamar yadda ya kasance saqif sun kasance suna da wani wani wani gumki da suke bauta ma wanda ake ce mushi allata haka al'ausu da al-khazraj sun kasance suna bauta ma abin da ake ce ma manata to shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa shin wai mutumin da yake tafiya akan lura da mutumin da yake tafiya a kife wani mutum ne wanda ya fi daidaituwa akan hanya wadda take miƙaƙƙiya ahada sai ya kasance ismu ne na na af'ala ya zo ne littafdil don a tabbatar maka da cewa mutumin da yake akan sirati na gaskiya mutumin da yake bauta ma Allah shine mutumin da yake tafiya akan hanya wadda take miƙaƙiya Allah yake cewa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u Allah yake cewa wannan hanyar ta bauta ta ba tare da shirka ba Allah ce ita ce hanya miƙaƙiya don haka fattabi'uhu kubita wala tattabi'us subla fatafarraqa bikum an sabilihi kada ku bi gumaka kada ku bi duk abin da za ya kwace ma imaninku kada mutum ya bauta ma wani abu wanda za ya raba shi da imanin shi Allah yake ƙara ba mu labari a cikin suratu Yusuf Allah yake cewa kul hadhihi sabili ad'u ila Allah kace da su ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hanya ta ce wadda hanya ta ce wadda nake kira da ita zuwa ga Allah madaukakin sarki wa ana wa manitta ba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin gace kace da su wannan ita ce hanya miƙaƙiya wadda nake bauta madani da wanda ya bi ni Allah yake cewa ma ana minal mushrikin kuma ni ban kasance ba daga cikin wa'anda suke mushrikai ne suna bauta ma wani Allah wanda ba Allah ba Allah yake cewa qul huwallazi ansha'akum kace Allah madaukakin sarki shi ne wanda ya fara halittarku Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda ya halicce mu tun mu ba kowa ba ne Allah yake cewa alam ya kunu tufatan min manigin yumna fun makana alaƙatan fahalaka fasawa faja'ala minhu zaizaini dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyi al mauta Allah yake cewa Allah shine wanda ya kirkira halittar mu tun muna mu ba kowa bane ba tun kana ruwa wanda yake wulaƙantaccen ruwa Allah maɗaukakin sarki ya karrama ka ya yi ka ɗan adam a nan da Allah maɗaukakin sarki yake cewa alladhi an sha'akum wanda ya ƙirƙiri halittarku wannan sifa ce amma li bashar abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya gaye shi an sha'akum shine wanda ya kirkira halittaku sai Allah yake cewa wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida wannan shine ake ce ma dhikrul furu' ba'da al usul bayan an gaye cewa Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicci bayu gaba daya tun babu su sai Allah yake cewa ja'ala lakumus sam'a Allah ya sanya mana ji saboda mu lura me yasa Allah madaukakin sarki yake cewa as-sam saboda alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake karanta ma ta hanyar kunnan ka ne za su shiga shi yasa Allah madaukakin sarki ya fara da wannan Allah yake cewa wal absara Allah ya sanya muku idanu ibnu ashur yake cewa ai da Allah madaukakin sarki yake cewa idanu ba ana nihi da su ba idanu wa'annan wanda muke gani mutum nawa ne aka nuna masa gaskiya ya danne ta mutum nawa ne aka karanta mishi aya yace bai yarda ba mutum nawa ne aka karanta mishi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai yarda ba ibnu ashur yake cewa wal absar ita ce hankali shine hankalin da Allah madaukakin sarki yabba dan adam domin ya gane ina gaskiya take ya bice ina bata yake ya bar shi wal afidata Allah shine wanda ya sanya mana zukata wannan sune manya-manyan halittu wanda kowanne dan adam yana tinkaho da wannan abu na farko kana da mutum yana takama da ji duk mutumin da baya ji to ba ɗaya yake da mutumin da yake ji ba haka wal absara duk mutumin da yake da hankali ko a wasa abokinka ya ce ma baka da hankali ba karamin rena ka yi ba Allah ce wal afidata Allah madaukakin sarki shine wanda ya sanya mana zuciya sai Allah ce qalilan ma tashkuruna Allah ce kadan ne daga cikin mu wanda suke gode ma ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi musu anan da Allah madaukakin sarki yake cewa qalilan ma tashkuruna kadan daga cikin ku an zo da kadan ne amma ainan magana ne ake da kafirai shi kuma kafiri ba zai taba godewa ba akan abun da Allah madaukakin sarki yayi mishi na ni'ima da kuma halittar shi da Allah madaukakin sarki yayi kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa qalilan ma tu'minu kadan ne daga cikin mutane suke yin imani da Allah madaukakin sarki Allah yake cewa qul huwallazi dhara'akum fil ard kace Allah madaukakin sarki shi ne wanda ya halicce ku a doron ƙasa a nan halitta da ake cewa zara'akun idan aka ce kalimar zara'a idan ta zo a yare na larabci tana nufin da shi al'iktaru min al-mojud abu ne wanda yana ɗaɗaya ko abu ne wanda yana ɗabiyu sai ka maida shi ya zamanto abu ne mai yawa to shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa allazi zara'akum fil ard Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda ya halice mu a doron ƙasa kuma muka yawalta a cikin wannan doron ƙasa a duniyan nan kaɗai da muke rayuwa mutum nawa ne yake rayuwa a kanta a maraɗi kaɗai da muke rayuwa mutum nawa ne yake rayuwa a nijar mutum nawa ne yake rayuwa idan ka ɗauka najeriya mutum dubu nawa ne yake rayuwa a ciki shi yasa allah maɗaukakin sarki yake cewa zara'akun fil ard allah shi ne wanda yayyawalta ku a doron ƙasa Allah yake cewa wa ilaihi tuhsharuna kuma ga Allah madaukakin sarki ne za a tashe mu bayan cewa an zo an yawalta an yayaffa an aihi diya an aifi jikoki an aihi da tabakunnai an aifafa amma a ƙarshe Allah madaukakin sarki yake cewa wa ilaihi tuhsharuna kuma ga Allah ne za a koma a wani wurin Allah madaukakin sarki yake cewa wasta'marakum fiha Allah maɗaukakin sarki shine wanda ya halicci mutane kuma ya ba su dama ya sanya su sarakai ne a wannan doron ƙasan shi yasa za ka ga duk girman zaki sai ka samu mutum ne yake kula da shi duk irin mugunta ta abin da yake maciji za ka samu ɗan adam yana kiyaya shi duk abin da yake da mugunta to za ka ga cewa allah maɗaukakin sarki ya hore ma ɗan adam da shi yana yin abin da ya ga dama da shi duk girman giwa za ka samu cewa akwai wanda idan yan mata magana za ta ji duk girman kifi za ka samu wani yana kiyaya shi wani zai yi wasa da shi ya hau saman shi ya yi yawo da shi ya yi abin da ya ga dama allah yake cewa ce wa ilaihi tuhsharuna kuma ga allah ne maɗaukakin sarki za a mai da mutane allah yake cewa wa yaquluna mata hadhal wa'du in kuntum sadiqin wai sukan ce mata hadhal wa'du yaushe ne wannan alƙawalin ibnu ashur yake cewa lokacin da Allah yake cewa amman hadal lazi huwa jundul lakum wane ne wannan rundunar taku wanda kuke tunanin zai iya kare ku Allah yake cewa amman hadal lazi yarzuqukum in amsaka rizqa wane ne wanda zai arzita ku Allah yake cewa afaman yamshi mukibban shin yanzu wanda yake tafiya a kife ba tare da basira ba Allah yake cewa qul huwal ladhi ansha'akum Allah yake cewa shine wanda ya fara halittarku Allah yake cewa qul huwal ladhi zara'akum wannan dalilai ne guda biyar Allah madaukakin sarki ya zana makafirai to duka wannan dalilan kafiri bai isa ya inkarin su ba kafiri bai isa ya ce ba gumakan shi ko teknolojin shi za ta iya hana Allah maɗaukakin sarki ya hallaka shi saboda in ba a hallaka shi ba an hallaka 'yan uwan shi haka kafiri ya san cewa idan Allah maɗaukakin sarki ya riƙe arzikin shi daga sama teknolojin shi ba ta isa ba ta sabkar da ruwa daga sama haka kafiri ya yarda cewa shi yana tafiya ne akan doron ƙasa ba tare da ilimi ba ba tare da basira ba haka kafiri bai isa ba ya ƙi yarda cewa Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda ya halicci halitta shi wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah da zaka tambaye su wa ya halicce ku za su ce Allah ne haka kafiri huwa alladhi dhara'akum fil ard Allah shine wanda ya halicci mutane a doran ƙasa duk kafircin mai kafirci wa'annan abubuwan guda biyar bai isa ba ya ja da su ko ya garrama ya ce ba haka bane to lokacin da kafiri ya kasa jayayya da wa'annan abubuwan guda biyar sai Allah yake cewa wa ilaihi tursharuna ago a wajen Allah ne Allah madaukakin sarki za ya tayar da mu wa ilaihi sai Allah madaukakin sarki ya kaddamar da abin da ake ce ma al-musnad da Allah madaukakin sarki zai ce tuhsharuna ilaihi a wajen Allah ne za a tattara mu amma sai Allah madaukakin sarki ya fara cewa a wajen shi ne za a tattara mu domin a tabbatar maka da magana ta gaskiya to lokacin da basu isa ba su yi inkarin wa'annan abubuwan guda biyar sai Allah yake cewa wa ilaihi tuhsharuna a wajen Allah ne za a tada ku sai suke cewa ya kuluna mata hadal wa'du in kuntum sadiqin dukkanin wa'annan abubuwan guda biyar kafiri ya kasa ya ture su ko ya jayayya da su amma abu na shidda shine cewa za a tada mu a gaban Allah shine abinda suka isa su yi magana akan shi Allah yake cewa ya kuluna mata hadal wa'd suke cewa wai wannan alkawalin da ake cewa za a tada mutane 'yan aljanna su je aljanna 'yan wuta su je wuta mata hadal wa'ad yaushe ne wannan alkawalin in kuntum sadiqina in ku kun kasance masu gaskiya ne sai Allah yake ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qul innamal ilmu indallah ka ce da su ilimi yana wajen Allah wa innama ana nadhirun mubin kadai ni mai gargadi ne mubin mai bayyana wannan gargadin da aka umarce ni in gargade ku da shi a nan allah maɗaukakin sarki yake cewa ƙul innamal ilmu inda allah ka ce da su ilimin yaushe ne za a ta da alkiyama yana wajen allah da allah maɗaukakin sarki ya ga dama sai ya ce wa ƙul innamal ilmu inda allah kuma ka ce da su ilimi yana wajen allah amma a lokacin da suka yi inkari lokacin da suke kokarin su nuna cewa abu ne wanda ba zai faru ba a nan take sai Allah ya ce to a ba su amsa ƙul innamal ilmu indallah kamar ana ce ma manza Allah ka yi maza maza ka faɗa musu cewa innamal ilmu indallah ilimin yana wajen Allah maɗaukakin sarki wa inna ma ana nadhirun mubin ni mai gargaɗi ne mabayyani a nan da Allah maɗaukakin sarki ke cewa al'ilmu indallah wannan ayar tana mai tabbatar mana da cewa babu wanda ya san gaibu in ba Allah maɗaukakin sarki ba saboda wasu suna kafewa suna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu to wannan ayar ta ƙaryata shi saboda Allah ya ba manzan Allah umarni yana cewa ƙul ka ce da su innamal ilmu inda Allah Allah ilimin yaushe za a tashi alkiyama yana wajen Allah wa inna ma ana nadhirun mubin ni kawai mai gargadi ne wanda yake mabayyani wannan jumlan da Allah yake cewa inna ma ana nadhirun mubin ni mai gargadi ne wannan tana nuna mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi a karan kanshi bawa ne na Allah madaukakin sarki ana umartar shi da cewa yayi kuma ana cewa ya bari a lokacin da kuma kafar shi ta zame yayi kuskure Allah madaukakin sarki yakan sabko ayoyi Allah yake cewa abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkar fatanfa'ahu dhikra wannan yana nuna cewa Allah madaukakin sarki yakan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni ne don haka babu wanda ya isa ya ce shi a shari'a ta musulunci ya wuce a bashi umarni babu wanda ya isa ya ce wai shi yanzu yana jin ƙara alƙalamin ƙudurar Allah idan ya so a yi abu Allah zai yi idan bai so ba Allah maɗaukakin sarki ba zai yi wannan abun ba kuma mutane suna nan suna da wannan aƙidar kuma suna nan suna yaɗa wannan aƙidar a cikin masu imani suna tunanin cewa da su da shehanninsu akwai abin da za su yi su yi wusuli akwai abin da za su yi su zamanto cewa da su da Allah suna da mulki yana da mulki idan sun ga dama abu ya faru idan ba su ga dama ba abin ba zai faru ba Allah yake ce manza Allah ka ce da su innamal ilmu indallah ilimin ranar da za a tashi alkiyama wannan yana wajen Allah wa inna ma ana nadhirun mubin Allah yake cewa falamma ra'awhu zulfatan lokacin da suka ganshi suka ga azabar ta zo gab da su anan da Allah madaukakin sarki yake cewa falamma alfa'u da tazo anan fasiha ce ta zo ta yi bayanin wani abu menene wannan abun shine suna kokarin su ture yaushe za a ranar tashin alkiyama shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa falamma lokacin da ra'auhu kalmar ra'auhu suka gane shi a yare na larabci ana amfani ne da ita a abin da zai faru nan gaba amma sai Allah maɗaukakin sarki ke cewa falamma ra'auhu lokacin da ayar wa'annan ayoyin lokacin da suka sabka a makka azabar bata zo ba kuma lokacin da ayoyin suka sabka tashin alkiyama bai zo ba amma sai Allah yake cewa falamma ra'auhu lokacin da suka gan shi abun bai zo ba amma Allah yana ba da labari bisigatil madi da cewa hamma sun ga abun saboda Allah ya tabbatar maka da cewa a mulkin shi babu wani abu da za a ce wai ba zai yiwu ba Allah yana mai tabbatar maka da cewa wannan abu ne har an yi shi an ƙare kamar inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin Allah yake ce manzan Allah ta ƙaƙa a lokacin da za mu zo da kowace al'umma akwai mai yi mata shaida Allah yake cewa waji ina bika ala ha'ula shahida kuma mun zo da kai a ranar tashin alkiyama kana mai yi ma al'ummar ka shaida sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa waji ina kuma muka zo da kai a nan tashin alkiyama bai faru ba amma Allah yana ba da labarin tamkar abin ya rige ya wuce saboda a tabbatar ma da kafiri cewa Allah maɗaukakin sarki a lamarin shi ko ku a abin da ake gaya ma mutane babu ja da baya abu ne wanda sai ya faru hatman la mahala sai Allah yake cewa falan mara auhu yayin da suka ga azabar zulfatan ta zo gab da su zulfa masdar ne na zalafa yazlifu zulfatan sai Allah maɗaukakin sarki ya zo da masdar domin a tabbatar maka da cewa abu ne wanda ya zo gab da su Allah yake cewa wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibu Allah yake cewa sai gashi wani abu ya faru da su daga wajen Allah maɗaukakin sarki abinda ba su yi tsammanin zai faru da su ba Allah yake cewa sai atojuhul ladina kafaru Allah yake cewa idan azaba ta zo ko a duniya ko a lahira suka ga wannan azabar gab da su Allah yake cewa si atojohul ladina kafaru Allah ce huska haken wa'anda suka kafirce si yayi baki huskar su ta tirnike ta yi baki saboda bakin bala'i da suke gani a gabansu kamar mutum ne a rayuwar duniya ka zo ka ce mishi yayi asarar gidan shi ko ka zo ka ce mishi yayi asarar wani abu wanda yake so kai tsaye za ka ga cewa huskar shi ta canza daga wani launi zuwa wani launi shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa huskakensu za su yi baki kirin kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh ranar da wasu huskoki za su yi fari tas wasu huskokin kuma su yi baki wanda yake baki ne kirin ko a Hausa muna cewa huskar wana ta turnike ta yi baki a lokacin da bala'i ko abin a lokacin da bacin rai ya samu mutum Allah ce wa qila hadha alladhi kuntum bihi tad'un lokacin da huskakensu suka yi baki sai Allah ya maida musu magana Allah ya maida musu baƙaƙen maganganu wanda suka kasance suna gaya ma annabawa a duniya sai Allah yake cewa sai a ce da su hadha alladhi kuntum bihi tad'un wannan shine abin da kuka kasance kuna ƙaryatawa a gidan duniya sai Allah yake ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qul ara'aytum ka ce da su ku bani labari in ahlakani Allah idan Allah madaukakin sarki ya hallaka ni anan ahlaka ana nufin da shi mutuwa saboda su kafirai kafiran ƙuraishawa lokacin babu abin da suke guri shine manzan Allah ya mutu ko ku wani bala'i ya sami manzan Allah da shi da sahabban shi shikenan sai da'awa ta tsaya a daina kiransu da cewa su zo su bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa suke cewa sha'irun am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manun qul tarabbasu inna ma'akum mutarabbisun shine Allah yake cewa wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyaqtuluka aw yuthbituka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin babu abunda suke guri shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu koko mutuwa ta same shi da shi da sahabban shi shine Allah yake ce manzon Allah ya ba tambaye su su ba da labari shin wai yanzu idan Allah ya amshi rayuwar manzan Allah da rayuwar sahabban shi faman yujirul kafirina min azabin alim wane ne wanda zai kwaci kafirai daga azaba wadda take mai raɗaɗi wannan ayar abinda take nuna mana shine cewa mutumin kirki ya rayu ko ya mutu idan dai kai ba kai aikin kirki ba da mutuwar shi da rayuwar shi babu abinda za ya tsinana maka dukkanin masu wa'azin maraɗi a ce yau cikin dare su mutu wannan bai hana Allah ya makafiri azaba wannan bai hana Allah maɗaukakin sarki ya mamushiriki azaba wannan bai hana duk wani mai laihi Allah maɗaukakin sarki ya kama shi da wannan laihin da Allah maɗaukakin sarki ke cewa fa in ma nadhhaban nabika fa inna minhum muntaqimun Allah yake ce manzo Allah ko da mun tafi da kai ko da an karɓi rayuwarka Allah ce fa inna minhum muntaqimun Allah ya ce tabbas mu sai mun ɗauki fansa a kansu saboda an karanta musu alqur'ani an karanta musu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kuma ba su yi imani da Allah madaukakin sarki ba shi yasa kashe malamai da ake yi saboda a samu sauki kamar yadda muke ganin ana yi a Najeriya duk da munan alhamdulillah abin bai ketaro a nan ba a kashe malam Jafar a kashe malam Albani ko ko idan malami ya takura ma yan bid'a a gari zaka ji ana ta ture-ture ana ta kulle-kulle ana fatan so ake wani bala'i ya same shi ana fatan so ake ma ko rishin lahiya ko wani abu ya same shi saboda kai wa'azi to Allah yake cewa kun bar shi yayi wa'azin ko ba ku bar shi ya yi wa'azin ba idan dai ba ku yi imani ba da mutuwar shi da rayuwar shi babu abin da za ya tsinana muku a gaban Allah maɗaukakin sarki Allah yake cewa kul huwar rahmanu ka ce da su ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam huwar rahman Allah maɗaukakin sarki shine mai rahama amanna bihi wanda mun yi imani da shi wa alaihi tawakkalna kuma ga Allah ne muka yi dogaro malamai da dama sun tafi akan cewa at-tawakkulu jima'ul iman abinda ake ce ma tawakkali shine bawa yayi dogaro ga Allah madaukakin sarki ya sa lamarran shi a gaba ya tabbatar ma da kanshi cewa babu mai arzita shi in ba Allah ba ya tabbatar ma kanshi cewa babu mai hana shi in ba Allah ba kawai abinda ake so ga bawa al-akhdhu bil asbab shine kai riko da sababi ba za ka yi kwance a daki ba ka yi zamna ka ce Allah ya arzita ka ba za ka yi kwanci a unguwa ba ka zamna kana fada ba ka zuwa ka nemi kasuwanci kana tunanin kuma za ka yi arme ko kana tunanin Allah zai baka gida ko kana tunanin Allah zai baka mota wannan ba tawakkuli ba ne abinda ake ce ma dogaro shine ka yi abin da kake iyawa idan safiya ta yi ka nemi aikin yi Allah maɗaukakin sarki wa alaihi tawakkalna gare shi ne muka yi dogaro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin ingantaccen hadisi yake cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah da Allah yake cewa su mutane da a ce suna yin dogaro haƙƙat tawakkul dogaro wanda yake na gaske Allah ce la razaqahum kama yarzuqut tayr da Allah madaukakin sarki ya arzita su kamar yadda Allah yake arzita tsuntsu taruhu taruhu khisaman wa taqdu battana tana tashi da safe ta tafi neman arziki kuma ta dawo cikinta yana ciki idan ka lura babu tsuntsuwar da za ka tardo ta a cikin gijanta karfe takwas na sahiya ya yi mata babu ita sai dai in karama ce ba ta iya tashi ko ko sai dai in ba ta lafiya ne amma in dai lafiyar talau za ka samu cewa kafin bakwai ta fita ta je neman arzikin da allah maɗaukakin sarki ya tanada mata to idan dai tsuntsuwa za ta tashi domin ta nemi arziki ina ga ɗan adam shi ne ya fi ƙoƙarin ya tashi domin ya nemi arziki matasa kada a zamna ana jiran sai babban ofir ya samu kada a zamna ana jiran sai salar na 300 ko 500 idan allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara cewa za a baka salar koda na jikka goma ne ka je ka yi arziki na Allah ne maɗaukakin sarki za ya wadata ka amma idan ka yi kwanci a gida to wannan ba tawakkali ba ne ba wannan wani abu ne daban Allah yake cewa fasa ta'lamu na man huwa fi dalalin mubin Allah yake ce manzo Allah ka ce makafirai da sanni za ku san wai da mu da ku wane ne wanda yake cikin bata wanda yake mabayyani Allah yake cewa wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin Allah yake ce manzo Allah ka gaya ma mutane cewa ko dai mu ko ku tabbas akwai wanda yake akan bata ko dai mu ko ku Allah yake cewa manzon Allah ya gaya musu tabbas akwai wanda yake akan bata mutum ya yarda ko kai ya yarda idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah zai bambance ina kungiyar mushrikai take ina kungiyar yan bid'a take ina kungiyar wa'anda su kuma ahlus sunna ne wal jama'a muna gayi ne ba wai don yana mana daɗi ba mu cewa na ya kafirce muna gai ne ba don yana mana daɗi ba mu cewa na mushiriki ne muna gai ne ba don muna jin daɗin wana ya dawwama a cikin wuta ba a'a muna gai ne saboda kama kayanka bai zamanto ka samu raba ba muna gai ne saboda Allah maɗaukakin sarki ya agaza mana mu samu mu tsira dukkaninmu a gobe ranar tashin alkiyama babu wanda muke gurin ya mutu akan bid'an da za ta kashi a wuta babu wanda muke gurin ya mutu a shirkan da za ta kashi a wuta ba wanda muke gurin ya tabbata akan kafircin da zai kashi a wuta gurin mu abinda yasa muke faɗi abinda yasa ake gai saboda mu tattara kayan mu mu gyara gobe idan Allah maɗaukakin sarki ya tashe mu a ranar tashin alkiyama mu gan mu duka a aljanna babu riban da za ka samu ka tashi ka ga makwabcinka a wuta babu riban da za ka samu ka ga limamin anguwarku a wuta babu riban da za ka samu ka ga malamai a wuta a gobe ranar tashin alkiyama amma dai ana gayi ne saboda kowa ya kasance cikin taitayin shi Allah yake cewa kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran Allah ce ka ce da su ya kai manzan Allah shin wai yanzu idan ruwanku suka kasance a kafe faman ya ce kun bi ma'in ma'in saboda asali a ruwa ana ruwa ana fuddo shi ne daga cikin ƙasa a gina rijiya domin a samu ruwan da za a yi amfani da shi to sai Allah madaukakin sarki yake cewa da za ya sa wannan ƙasar ta matse ruwan ruwan su kafe a cikin ƙasa Allah ce wai wane ne wanda zai zo muku da arziki na ruwa ma'in wanda yana yawo ku yi shibka da shi ku sha ku yi wanki ku yi abinda kuka ga dama wannan ayar al-imam ibn ashur yake cewa wannan ban tsoro ne Allah madaukakin sarki yake yi ma larabawa saboda gari na larabawa a lokacin jahiliya kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gari ne wanda babu yawalcin rijiyoyi a ciki gari ne wanda babu teku gari ne wanda babu ƙoramai a lokacin malamai tarihi sun zana cewa babu wasu rijiyoyi rijiya guda uku ce kaɗai dukkanin garin mamlakar arabiya saudiya dukkanin garin makka gaba ɗaya dukkanin shi babu rijiya sai rijiya guda uku wannan rijiyoyin su ne kowa yake amfani da su larabawa suna da suna da ƙaramcin ruwa to lokacin da matar annabi ibrahim ta yi hijira lokacin da ta haifi ɗa isma'il sai sara sara mata matar annabi ibrahim take kishi akan cewa ita ta zamna tare da shi shekara da shekaru amma Allah madaukakin sarki bai ba ta ɗa ba amma ga wata an armota bai wuce shekara ba kuma Allah madaukakin sarki ya sata a hida wanda shine annabi Isma'il to sai Allah ya umarce shi da cewa ya ɗauki ɗan shi ya kai su a inda ruwan zamzam yake a yau shi yasa yake cewa rabbana inni askantu min zurriyati yake cewa Allah ka umarce ni in ɗauki ɗana wanda shine annabi Isma'il ka umarce ni da cewa in ɗauki matata wadda ita ce Hajara yake cewa ila wadin ghairi di zar'in inda baitikan muharram yake cewa Allah ka umarce ni da in ɗauke su in kai su wani daji ghairi zi zar'in dajin da ba a noma a ciki me ke sa a ƙin noma a gari ƙaramci na ruwa duk garin da ruwa bai sabka to za ka ga cewa mutanen garin ba su noma sai yake cewa rabbana li yuqimus sala Allah na kai su ne a wannan dajin ba dan komi ba saboda su tsaye da sallah yake cewa faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim ka sa mutane su zanki wulgawa a wurinsu warzuquhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun kuma ka arzita su da kayan lambu da kayan danye wanda za ya zankizo musu ta ko'ina shi yasa malaman tarihi suka ce wannan shine dalilin addu'ar shi Allah maɗaukakin sarki ya sa mutane su zanki yin hajji ga wanda Allah maɗaukakin sarki ya hore ma haka warzuquhum minas samarat kamar yadda malamai suke gayi idan mutum ya je a ƙasan Saudiya za ya samu kayan ɗanye kala-kala wanda ma baka taɓa gani ba a rayuwarka ta duniya idan ka je can za ka same shi kuma ba su ke noma su ba a'a addu'ar annabi ibrahimu ce yake sa wannan abubuwan suna je musu to a mahallu shahid anan shine lokacin da ita hajara ta yi annabi ibrahim ya kai ta da ita da isma'il a lokacin nan ne allah ya arzita garin su'udiya da ruwan da ake ce ma ruwan zamzam shine lokacin da ruwan ya fara zuba ita hajara sai ta sa ƙasa ta tattare wannan ruwan wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ba dan da ta tattare wannan ruwan ba to da duk inda dan adam yake wannan ruwan sai ya gangaro ya zo to Allah madaukakin sarki ya tardo su a lokaci suna cikin gari wanda ba a noma suna cikin gari wanda akwai karamcin ruwa sai Allah ya yi musu falala ta ruwan zamzam she ga su suna da ruwa wanda yake wadatacce za su sha su yi shuka kuma su yi wanka su yi amfani da shi sai Allah yake cewa qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran Allah yake ce musu wai kun manta ku wasu al'umma ne wanda ruwan sha ma bai ishe ku ba a garin ku ba a noma amma Allah madaukakin sarki ya arzuta ku da ruwa Allah yake cewa faman ya'tikum bima'in ma'in in Allah ya kame wa'annan ruwan yassa suka kafi a cikin ƙasa wane ne wanda za ya zo muku da ruwa wa'anda suke masu gudu ne malamai suke cewa a ƙarƙashin wannan ƙul a ra'aytum in asbaha ma'ukum ghawran Allah yana tuna musu ne ku tuna da a ce Allah bai hore muku ruwa ba malamai suke cewa duk mutumin da ka yi ma ni'ima idan ya bijire ma wannan ni'imar to ka tuna mushi cewa ka mai kaza ka mai kaza ba wai gori bane kamar yadda mu muke fassarawa misali matarka ce ka ba ta ci ka ba ta sha ka ba ta sutura da kyar kake samun abin da za a ci amma tana maka rashin kumiya to ba gori ba ne ka zamnar da ita ka ce wance kina gidanku na je na kai kudinki aka armoki kika zo a yau shekara kaza kina kalkashi na ni ke ci da ki ni ke miki kaza ni ke miki kaza wannan ba gori ba ne ko da ɗanka ne ya bujire maka malamai suka ce ba gori ba ne ka zamnar da shi ka tuna mai ni'imomin da ka mushi ko da baranka ne a kasuwa ka aza mai shago ya can yake neman ya bijire maka malamai suka ce ba gori ba ne ba ka zamnar da shi ka tuna mushi ni'imar da Allah maɗaukakin sarki yassa ka yi mushi domin ya shiga taitayin shi manda Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ya yi mushi irin wannan tunin Allah yake cewa alam ya jirka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar Allah yake ce manzo Allah shin wai kai ai maraye ne kai amma Allah madaukakin sarki ya shiryar da kai Allah ya same ka baka da annabta Allah ya baka annabta Allah yake cewa to fa ammal yatima fala taqhar kai ma kada ka wulakanta maraye idan ka lura Allah ya yi ma manzan Allah shimfiɗar ni'imar da aka mishi saboda kada ya yi abin da ba daidai ne ba to haka duk mutumin da ya kasance a rayuwa ka mishi wata falala yake neman ya bijire maka ka zamnar da shi ka tuna mishi ka tuna mishi wannan ni'imar da ka yi mishi idan muka lura a wannan sura da muka ambata babu kalmar da ta fi zuwa sai ar-rahman Allah yake cewa min dunir rahman qul huwa rahmanu amanna bihi to wannan yana mai tabbatar maka da cewa Allah madaukakin sarki shine yake da rahama shine yake da tausayi abinda yasa kaliman ta yi ta maimaituwa Allah yana cewa duk mai bukata ya zabura ga wurin wa Allah wanda shine mai rahama Allah da rahama shine ya bar ƙasa muna takawa ba tare da ta tsage ba Allah da rahamar shine ya bar sama muna kallanta ba tare da ta faɗo mana ba Allah da rahamar shine ya halicce mu da rahamar shine ya hore mana ƙasa da rahamar shine ya sabkan mana da ruwa wanda muke amfani da shi to idan dai Allah madaukakin sarki yayi maka wannan ni'imomin wanda baka ma roƙa ba ina ta ga abin da kuma ɗan adam ya roƙa yana tunanin cewa babu wanda za yi mushi in ba Allah maɗaukakin sarki ba wannan malamai suke cewa duk mutumin da zai roƙi Allah wata buƙata yayi ta kiran wannan sunan ar-rahmanu ko ya rahmanu to Allah maɗaukakin sarki za ya karɓa mushi wannan addu'ar shi idan mutum yayi salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rahimu ya rahmanu ya Allah ka mini kaza ka mini kaza malamai suke cewa to Allah madaukakin sarki tabbas zai karba mishi wannan addu'ar tashi matsalar mu kamar yadda malamai suke faɗa muna jin cewa anya ko abin zai yi ita kuma a haraka ta Allah da kasa shakku ko kasa tambaba to abu ne wanda ba zai yi ba anan kuma muka zo ƙarshen wannan sura abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh